لقد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وإلى ثمود أخاهم صالحا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su kuma samudawa mun aika musu dan uwansu annabi salihu a kamar yadda muka faɗa cewa samudawa yan uwan adawa ne domin dukkansu jikokin iramu ne shi kuma iramu dan samu ne samu kuma dan annabi nuhu ne saboda haka yan mazazar ne da Uh, kakan adawa da kakan samudawa shi adu din da samudu din to su ne jikokin iramu din shi kuma iramu din samu ne samu kuma dan annabi nuhu ne uh, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa su uh, adawa mutanen ahqafu ne mutanen ahqafu ne wani gari ne tsakanin hadramaut da yaman kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce wazkur aka adin iz anzara qaumahu bil ahqabi wa qad salat an-nuzur min bayni yadayhi min qalbi Allah ta'budu illa Allah inni akafu alaykum azabu yawmin azim to su kuma samudawa su kuma an ce mutanen hijiri ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa da kaza ba ashabul hijr al-mursalin shi kuma wani gari ne tsakanin sham da hijaz ko da jazira to su kuma a nan suka zauna saboda dama rarrabuwa suka dinga yi to allah ya halakar da adawa ya gargaɗi duniya da cewa saɓawa annabawa yana iya jawo halaka to samudawa suka zo su kuma sai suka bi hali irin na adawa suka kama bautar gumaka allah ya aiko musu ɗan uwansu annabi salihu ya gargaɗe su da abin da annabi hudu ya gargaɗi adawa cewa ya kumi budullaha malaku min ilahin gairu ya ku yan uwana budullaha ku bauta wa Allah ba ku da wani ubangiji min ilahin wato daga wani ubangiji gairu in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ga mu'jiza ta zo ta yi mai bayani daga ubangijin ku ala sidiki a sa gaskiya ta domin hazihi naqatullahi lakum aya wannan taguwar aya ce gare ku daga Allah domin sun ce in kai annabi ne gaskiya wato sai suka shato abinda su a hankalin suke ganin kasan shi mutumin da baya da ilimi shi ya wasu a bashi wani abu na ban mamaki nuna mai wani abu na ban mamaki in kai annabi ne dutse ya kaza in kai annabi ne wata ya tsage in kai annabi ne damo ya magana amma in ka gamu da malamai yahudawa duk tambayar da yahudawa suka yi mazala sallallahu alaihi wasallam ba magana dutse magana ko da mai magana su tambaya ce ta ilimi za a yi saboda sun san littafin su akan za su yi magana shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo tambayoyin yahudawa guda uku tasowa suka yi takanas suka zo hammaka suka raɗawa ƙwarai sha tun da kuma ku iya tambaya bari mu gaya muku yadda za ku tambaye shi ku ce a duniya an taɓa yin wasu samari da suka baggarinsu saboda Allah kuma wani abin ban mamaki ya haɗa a kansu suwaye kuma su nawa ne kuma me ya faru a kansu ai kaga wannan tambaya ce ta karatu su suna tambaya a sahabul kahfi sannan suka ce wato akwai wani wani bawan Allah salihi da Allah ya bashi iko ya kewaye duniya ya yada adalci waye wannan mutum shine wani sa'al maka an zirkan lai sannan ga wata tambaya wato ita kuma meye ruhi meye hakikar ruhi ya ruhi yake kuma daga ina yake suka ce to kun ga tambayoyin nan guda uku in ya amsa duba annabi bane in ya kasa duba annabi bane saboda iya kutun gwila wai in ya ansa du ba annabi bane in ya kasa du ba annabi bane shine mazala ya ba da labarin ashabul kahfi ya ba da labarin zurqanaini da aka zo kan ruhi sai ce kul ruhu min amri rabbi mazala sai bai bada amsa ruhi ba to amma har haka ba a ce to eh to shikenan annabi bane a sai dai kuma a- a shato wata magana to haka kullun annabawa suke kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa akan mutanen annabi nuhu mutanen annabi salihu din kazzaba samud bin nuzur kazzaba samud bin nuzur samudawa sun karyata duk wani gargadi da aka yi musu faƙalu a bashirun minna wahidan na tabi'u inna izan lafi da haukama muke kenan mutum kawai zai ce mana daga wajen Allah yake ko mu mu yadda mu zama mahaukata kenan a ulke zikiru alaihi min bayyana muna tare da shi muna rayuwa tare da shi a ina suka haɗu da Allah har Allah ya ce masa suka karyata shi Allah ya ce to sayalamu na garin manal kazzabul ashir gobe sa su san waye matsanancin makareci gobe za su san shi to Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu inna musulun na a tafi da tallan za mu aiko musu da taguwa sun ce in kai annabi ne tagu dutsen nan ya yi naƙuda yanzu a gaban mu ya haifi taguwa ita ma taguwa ta haifi ɗa don karka zo mana da wani abu mu kasa gada menene to sai ya haihu za mu tabbatar da taguwa ce to haka ko aka yi ya ce za ku imani suka ce eh za su ya ce to shi kenan ya roƙi allah dutse ya juya ya juya kamar yadda mace take yin naƙuda can zuwa wani lokaci ya ɓare sai ga taguwa ta fito daga ciki kuma taguwar ta fito ta haihu ko kuma a ta fito tare da yarta ya ce to shi kenan hazi na batullah wannan taguwa ce ta allah kuma aya ce akan gaskiya ta ku yi imani kuma ta zama muku imtihani domin yanzu ruwan garin nan biyu za ku dinga rabawa ku da ita tunda ku ka roƙi ta zo to rijiyar da ake shan ruwa a garin idan ta je ta kafa bakin ta ruwan nan za ta shanye gaba ɗaya saboda haka duk sanda za ta sha ruwa sai dai mutum ya ɗibi na yau da na gobe don na gobe in shan taguwa ne za ta shanye shi gaba ke ɗaya to aka tafi a haka aka tafi a haka sai suka kosa wai ya za mu kyale taguwa haka wata na shanye mana ruwa in baka ɗiya ba shi kenan kaza kaza kaza kaza sai aka samu wani ashirari da wata ashirariya da manzo Allah yake kiran su ashkalqau a duniya manzo Allah yake ba a taba ashirari irin kuddaru ba shine mafi ashirarin halitta Allah gaba daya shine yaje wajen karuwarsa ta ce ni ba zan yadda da kai ba sai in za ka iya kashe taguwar salo ya ce wannan abu mai sauki ne shi ne ɗauki mashi ya jefe ta da shi ya kashe ta ya yi kan yar yar ta gudu suka bi ta a guje dutse ya buɗe ta shige ciki to shi sa malamai suke cewa dabbobi guda goma za su shiga aljanna daga cikinsu akwai taguwar annabi salihu daga cikinsu akwai ragon annabi ismail akwai wato dan malaki da annabi ibrahim yayi wa su annabi su mala'ika jibril gara saukar baki da shi daga cikinsu akwai wato taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai jakin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai huda-huda na annabi Sulaiman akwai tururuwar annabi Sulaiman dabbobi guda goma ne dukansu za su shiga aljanna to wannan taguwar tana daga cikinsu to shi kenan ko suka je suka kashe ta sai suka suka ce to salu mun je kashe taguwa sai kuma fatina bi azab ka zo mana da azaba da kake faɗa in kunta min sadiqin in dai daga kai kake wai mutum ne yake cewa wai a mai azaba kuma in za a mai ba zai iya karewa ba zai iya tserewa ba amma shi da kansa yake cewa a zo a mai azaba annabi salo yace kun kashe ta kun kashe ta sai da maimaita su uku yace kun jawo kanku azaba kun jawo kamar ta ufi da ya rukun salasa Allah ya baku notice ɗin kwana uku notice ɗin kwana uku Allah ya baku to in kwana uku ne da gaske me zai fi samu ya ce ranar farko fusakunku gabaki ɗaya za su yi bau rana ta biyu fusakunku za su yi jajir rana ta hudu ko ta uku fusakunku za su yi irin to washe gari ku Allah zai halaka ku to dama ran laraba aka yi haka alhamis juma'a asabar ran lahadi Allah ya halaka su gabaki ɗaya aka yi musu tsawa duk suka mutu gabaki ɗaya domin kamar adawa lokacin da allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato kamar yadda ya faɗa a cikin wato suratul haƙa cewa wato fasarar kuma fi hasara ka annahum a jazo na kalin kawuya duk aka zubar da su a gari matattu da aka gama abin da aka yi sai Allah ya aiko da wasu wato tsuntsaye baƙaƙe masu ƙarfi suka dinga ɗaukar gawawakin suna wurgawa ruwa suka dinga ɗaukar gawawakinsu suna wurgawa ruwa aka share garin gabaki da to su ko wannan gabaki ɗaya da suka tabbatar da cewa halaka ta zo kowa sai je sai likafa ne ya lullaba da shi ce tun da dai wani hukun su irin na illa ƙaunar yunus lama amanu kashe wani arhu da sai su je su tuba da sun tuba sai allah ya katse su tun da kun ga alamar dai halaka za a yi kawai shi gina ce to shi kenan a halaka din suka je kowa ya sai likafa ne kuma suka shiga suka je bayan gari suka durkusa shi kenan su halaka ta wata same su kawai da da aka ga sun taru waje ɗaya sai aka cinna musu wuta wuta kawai gobara sai ta kama su ta kone su ga baki ɗaya kurmus ba ta rage ko ɗaya ba shi sa Allah ta baraka wa ta'ala ya ce fa tilka buyutun mukhawiyatan ga gidajen su nan ba kowa a ciki don duk mun fitar su mun kai su bayan gari mun kone su Allah kiyaye wato azabar Allah Allah ka kiyaye mu da ita annabi wato kamar da zamu zanga wajen annabi lutu Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa wato laqad anzarahum badashatana fatamaru bin nuzul sai da ya musu gargadi su kiyaye mu su kiyaye mu idan mun tashi kamawa ba a su cewa amma sai suka ci gaba da dagewarsu suka ci gaba da shekiyancinsu shi yasa da muka tashi zuwa muka zo musu muka yi musu aka za azizin mukutadir wato rikon mai karfi wanda yake da iko muka yi masu irin wannan rikon saboda haka muka halaka su gaba ke ɗaya Allah ya kiyaye fazaruwa saboda haka Allah ya ce ku kyale wannan taguwa taguwa ta akulu ta cimin ardin lahi daga kasar Allah wala ta masuwa kar ku taba ta bi su'in da wani abu mummuna eh bi akarin ko sokewa audar bin ko duka fa ya ku kuma azabun alimun sai azaba mai radai ta kama ku واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi salihu ya gaya mutanensa cewa wazkuru ku tuna ni'imar da Allah ya muku domin kullum abin da Allah yake so wato Allah baya son butulci Allah baya son wato irin abin da ake cewa zakara cika goje bakinka ka manta alherin da aka yi ma Allah baya son wannan shi yasa kullum Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin ya ku banu isra'ila ku tuna ni'imar da ne muku ku tuna yadda na ɗaukaka ku na bibita ku akan duniya ga baki ɗaya kullum allah ta baraka wa domin ana faɗin haka ne la'allakum tashkuru in ka tuna fa amma kaza amma kaza amma kaza amma kaza to in kana da hankali watakila kai ma sai kai godiya to amma kai wa allah butulci ya halicce ka daga babu ya arzuta ka da ci da sha da lafiya da wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an naj'alakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun dan ku gode amma kai wa Allah mursi to shine fa Allah ya tashi kama ka ba magana cewa rabirji'u la'ali amalu salihan fi ma taraktu Allah ya ce kalla ba magana amada da kai baya ba magana a canja ba magana a wannan to kullum Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cewa wazkuru ku tuna izza alakum kulafa'a lokacin da Allah ya sanya kuma yau fil ardi ban kasa min ba'di adam bayan an share adawa ku kuma Allah ya kawo ku ya shimfida ku wa bawwa'akum fil ardi kuma ya zaunar da ku a duniya tattaki zuna min suhuli ha qusuran kuke daukar wato gidaddaji domin an ce su adawa karfi su kuma samudawa akwai wayewa da birnanci da iya gini gini mai kyau da diraku da al'amudai iramazatul imad su samudawa su suka yi ta wato da za ka ga mutum diraku masu tsawo kuma a yi su da lu'li'i a yi su da kyau duk wannan gine-ginen da kake gani na yanzu na stadium da ake yi da wurin kallo da wurin swimming pool da waye duk samudawa sun riga duniya sanda ake cin duniya tana budurwa ma sannan duk aka yi aka gama yanzu mai shirme da ake yi mutum da za a je a aje ya yi swimming pool ya yi girman garinku kuma a swimming pool din nan ba irin dan icen da babu ba irin dan tsuntsun da ba za a kawo yana kuka yana jin daɗi ba kuma mace wato sai a kai sama da dubu dubunnai ma wannan banɗakin shi ne kuma har abada hatta mutu ba za fito daga wannan banɗakin ba tashi ce wannan sai ya je banɗaki wajen kama ruwa da wanka a nan yake ganin ta a nan yake amma in ya fito daga banɗakin ya barta kenan akwai wacce matan da za a aje wajen da yake hutawa ya kwado su kawai amfanin su suna giggiftawa yana kwado yana kallon su in ya tashi daga wannan wajen ya koma cikin gida ba zai kara ganin su ba na cikin gida kuma daban kuma mulkin ba shekara hudu ake a sake zaɓe ba a'a shekara ɗari ake mutum ya shekara ɗari yana mulki ɗari ɗari biyu su samu dawa abin da ya sa a kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tanhituna min aljibal buyutan kuna rarake dutse kuma da shi gida wato wai su irin gidajen namu fa shi mutum yake yi a lokacin samudawa sai gidan ya riɓe ya zaizaye ya narke ya ƙare mai gidan bai mutu ba sai suka gane cewa irin wannan gidajen da wannan bulallakan ba zai musu ba sai dai dutse dutse ne suke iya rayuwa tare da shi amma in sun gina gida irin wannan namun to gidan rugurgujewa yake marmashe su mai gidan yana nan saboda tsawon rayuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su da jin daɗi da holewa a in ana maganar jin da shi sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa to ai ku wato a wani Allah tabaraka wa ta'ala akan samuda yake cewa atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'busun wa tattakizuna masani'a la'allakum takhludun wa idza battashtum battashtum jabbarin samudawa ne fa masu yin wato wa tattakizun masani la'allakum takhliduna gidan kamar har abada ba zai tashi ba in sun tashi yin gini da dabe ku duba yadda annabi Sulaiman Allah yake ba mu labarin yanzu ba mu yin irin wannan ina ma kawo kuɗin da za ka yi wannan tayil ne yanzu muke yi da ɗan mabul da wane ne shi ko tayil ne ake yi na gilas da ruwa kuma a ƙasa tayil ne da ruwa a ƙasa annabi Sulaiman ya burge birkisu da shi ta zo ta yaye ƙaurinta za ta taka ruwa aka ce ina husar mumarradu min kawari kwalba ce a yanar ke daɗe ai ba ruwa ba ne ita ƙirƙiri ruwa ta gani ta yaye ƙaurinta za ta taka aka ce saki zanenki ba ruwa ba ne ruwan yana ƙasa to yanzu ina za a yi ma wannan ina kuɗin ma da za a yi wannan ku duba birge ta ɗin da ya tafiyar farsaki goma sha shida aka yi kwaltar zinari kwaltar zinare ta tafiya farsaki goma sha shida kuma a jikin irin dan jikin abin da ake dan bulanan da ake shawa a jikin kwalta to duk tuluka ne na zinare tulu-tulu na zinare shine aka jera a gefen dama da hagun titin kwaltar kuma don an nuna mata kwaltan ma zinare ma ba wani abu ne aka tura jakai da dawakai suka dinga yin kashi akan gwal din bakarta da cewa wani abin a zo a gani ne suka dinga yin kashi a gwal to saboda haka da sannan ne aka yi sarakuna sannan ne aka yi mulki sannan ne aka yi wadata sannan ne mutum wato annabi suleiman alaihissalam matansa adadin kwanakin shekara ne in ya fita daga ɗakin ki sai allah ya kai mu baɗi zai dawo in ya shiga ɗakin ki ya fita sai Allah ya kai mu baɗi zai dawo kuma san da ya wa wansa Sulaiman Dawud din nan san da ya gaji babansa bai shekara 25 ba yana yaro saurayi ai abi ma kai saurayi yana yaro saurayi ya samu sarauta kuma Allah ya mallaka mai da wannan sarauta sai da ya sarki sai da ya sarauci duniya gabaki daya duk duniya inda duk kaji wani sarki hakimin shi ne kuma ga kuruciya ga mulki yana mulkan mutum yana mulkan aljani yana mulkan kwari yana mulkan tsirrai yana mulkan iska a lokaci ɗaya shi ɗaya to yanzu wannan in ana jin labarin wayannan in ka ji sarakunan mu ko masu mulki mu mutum zaka dauka ma mulki yake yi wannan ai zaka dauka ma ba mulki yake yi ba tumun da in an faɗi sunan ka ma na musulunci ma sai na umaru mace aika ya ce ta zo aka kwankwasa gidanta aka ce amirin mu ya umaru yana kiran ki gabanta ya faɗi ta yi ɓari saboda tsoro gabanta ya faɗi ras sai jini ya kece mata sai ɓari amirin mumini na masu yana umaru to ya kake ganin sarakunan da kisra kisra sarakunan kisra shekara dubu uku suka yi suna mulki mutum ashirin da ɗaya su su ashirin da ɗaya ne sai da suka shekara dubu uku a ciki har da mace guda uku to shekara dubu uku ka raba a mutum ashirin da ɗaya malam shekara nawa nawa suka yi sun yi shekaru suna jin daɗi saboda haka yanzu kawai dai ga yanan ana yi kana sarauta ma talaka yana ce ma baka isa ba talaka yana faɗin sunanka wanda in an ce sarki zai wuce to duk talakawa zuwa za a yi kowa ya saddaka su Allah ya ji ɗan wani dattijo daga cikin dattijan unguwan da yake wani wani labari ya ce ai in sarki zai wuce a gona kowa baro haiwarsa zai yi da fatanya shi ya zo hanyar da sarki zai wuce ya durƙusa ya kifa kansa a ƙasa na ce ba za su ce mai barka da zuwa ba ya ce talakan talaka ne zai ce wa sarki sannu da zuwa ai kawai haƙƙinsa ya kifi a ƙasa ya shiru har sai ya daina jin tsawon kofatan da wakan sarkin sun wuce shi ne haƙƙin shi kawai sannan ya koma ya je ci gaba ya aikinsa bai kai matsayin ma haramun ne sarkin ya waiwaya ga kusan haɗa ido kana kallon sarki kana talaka a haɗa ido da kai baka ma kai wannan ba to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin irin samudawa da adawa irin mulkin da suka yi dan kai yanzu ka san wa'azi Allah ya ce wa laqad halakana ashiya'ahum wa ashiya'ahum fa halin muddaki mun halakar da irin ku da yawa saboda haka da yawa wa'anda suka yi irin wa'annan Allah ya shafe su kaga dai Allah da kansa yake bayanin irin iramazatal imat allati lam yuqlaq mislaha fil bilad a duniya ba a taba gini irin wannan ba ba a taba fada irin wannan ba ba a taba yi ba saboda wato yanzu kamar taj mahal sarki ne kuma matar shi ta mutu ya gina mata kabari daga nisan duniya sama da kilomita hamsin a da ake hangen hasken kabarin saboda giwaye aka kashe aka zare hauransu aka nika da shi aka kwaba aka yi simintin kabarin nata saboda haka yake haske daga uwar duniya ake hasken shi hidimar da zai mata kenan ta nan duniya hidimar da zai mata kenan to kullum ka dinga jin wa'azin magabata laƙar kana fi ƙasasihim ibratan li'ulil albab Allah ce ma kana hadisan yuftara ba kagan maganar nan muka yi fa haka aka yi an yi ba zance bane kagagge zance ne Allah ya ce na gaskiya ma kana hadisan yubtara ba zance ne da ake kaga ba ta ba ta tsuniya ba ce duk abin da kuji mun faɗa an yi in ji Allah tabaraka wa ta'ala amma wato ibratan muke son ya zama li'ulul albab izina ga mai hankali ka ji abin da ya samu wasu ka ji abin da ya samu wasu ka ji abin da ya samu wasu kai kuma sai kai wa kanka as-sa'idu man wu'iza bi ghairihi mai arziki shine wanda aka yi masa wa'azi da wani shi idan ka ga abin da ya samu wani to kai ma sai ka wa'aztu ce a to aiko shi kenan magana ta kare da zaki da kura da dila sun je sun yi farauta aka kamo bareyi guda uku zaki ya ce kura raba ta ce to kai ka ɗauki wannan ni in ɗauki wannan dila ya ɗauki wannan da zaki ya ja da baya shuro a guje make ta sai ta mutu sai ce kai dila raba mana sai ce to wannan gudan yan labayin an tashi da safe sai a yi karin kumallo da shi wannan da ranar an je yawo an dawo to sai a ci wannan shi kuma da daddare ko kafin a kwanta shi kuma sai a ci wannan yan labai duk sai ce sai ce kai amma dila a ina ka iya rabu haka ya ce wa koyan wani rabu ya ce kura ita ce ta koya mu to a sa'idu mamu iza bigari in ka ga abin da ya samu wani to sai ka kokari ka yi gudu wato kar ya same ka shi sa Allah ya ce a kufarukum khairun min ula'ikum am lakum bara'atun fi zubur kuma fa ba ku fi karfin mu muku haka ba kun ji yanda muka yi wa'annan kun ji yanda muka wannan kun ji yanda muka yi wannan duk mun gaya musu wa'azin ba abinda ba a gaya musu amma ba su yadda ba saboda haka muka yi musu abinda muka yi musu watan hitunar jibala wato kuna rarake duwatsu buyutan kuna mai da su gidaje fazkuru ala allahi ku dinga tuna ni'imomin allah wala ta aso fil ardi kar ku yi aiki fil ardi kasa musulina kuna masu barna qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lil ladhina istud'ibu lil ladhina istud'ibu liman amana minhum wa ta'lamuna صالحا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الملأ الذين استكبروا من قومه jama'ar da suka yi girman kai ga barin karɓar gaskiya daga mutanensa sai suka ce lillazi na ibu suka gaya sauran talakawan garin liman amana min ga wanda suka yi imani da annabi salun a ta'alamuna yanzu kun yadda anna salihan cewa salu mursalin abin aikowa ne min rabi daga ubangijinsa ilaikum yanzu ga qalu talaka suka ce mu dai mun yadda inna bima ursila bi mu'min mun yadda da abin da aka aiko shi da shi qala allazina istakbaru qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun qala allazina istakbaru sai manyan garin suka faɗa suka yi to mu dai kafiruna wallahi mun kafirce billazi amantu bihi da abinda kuka yi imani da shi abarunna fatawa'atu an amri rabbihim wa qalu ya salihutina wa qalu ya salihutina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin saboda sun yi girman kai sun yi karɓar abinda annabi salu ya zo musu da shi kuma ya gargaɗe su kasu taɓa falata masu habi su'in taguwan nan kar ku taɓa ta amma sai suka ƙiji fa a ƙaru ha fa a ƙarun nakata sai suka soke wannan taguwar ai a ƙara ha ƙuddaru wani mutum ne shaiɗani da ake kiransa ƙuddaru bi amrihim da umarnin manyan gari bi an katala shi ne ya kashe ta bai saifi da takobi ko kuma ya soke ta da mashi wa'atau suka shishigi suka yi tsallake al'amuran rabin gabarin umarnin ubangijinsu wa ƙalu kuma suka dawo suka cewa annabi sadu to taguwa ka dai mun kashe ta yanzu abin da ya rage kai kuma ka kawo mana ka zo mana bai mata idina da abin da kai mana alkawari na azaba a cewa wai in mun kashe ta za a yi mana azaba sai ka kawo shi in kunta minal mursalina in dai kai kana daga cikin manzanni abin da kai alkawarta mu gan shi din kaga a wani wasu yana cewa in kana haza wal hukmi lakum fa abdan alaina hijata min sa awi tinabi azan Allah in dai da gaske kake kai ka aikowa ne to abinda zamu yadda yi mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi su sun yadda akwai Allah amma abinda yake matsala sun karyata cewa ba shi ya aiko wannan ba to tunda sun yarda da Allah kuma sun karyata cewa wani ɗan aikinsa ne ce a Allah inda gaske ne shi kai ka aiko shi to Allah ka shiryar da mu mu yadda ko kuma ka nuna mana abin da za mu yadda da gaskiyarsa amma kwa ce a muku a zama tun da ba mai hula kwano a cikin ku waya mana ruwan duwatsu ai mana ruwan duwatsu daga sama hijara ta mina sama ka yi mana ruwan duwatsu daga sama ka san wato dan adam jabberinci irin na dan adam wato ba karami ba ne ka roƙi Allah ka ce Allah ya maka ruwan duwatsu daga sama inda ba dan haƙurin Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa law ya'jilullahu an-nasa sharra isti'jalihim bi ila qudi ilayhim ajaluhum da Allah zai biye mana yadda muke neman gaugawar wato alheri a gaggauta mana sharri haka da an gama da mu gabaki ɗaya da Allah ya gama da mu gabaki ɗaya babu wanda za a saurara amma Allah cikin lutufinsa Allah yake kyale mu mu haye masa mu haye masa Allah ya kauda kai mu haye masa ya ce mu bari mu ki bari ya ce kar ku yi mu yi ya ce ku yi mu ki kun goma ta kuma da komai kana rike dan yatsun mutum sai ya ce wayo Allah ba abin da yake takama da shi bai mallaki komai ba bai san kuma komai ba amma har haka kuma yake ja da Allah tabaraka wa ta'ala Allah kiyaye mu
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة سي جرجزة الله يكاو واتو جرجزة كسا تجرجزة أي الزلزلة الشريعة من العادي sai aka kawo wata girgiza mai tsanani sannan kuma wasu hatu da kuma ƙara mina sama irin wato tsawon nan da muke ji a sama in za a yi ruwa ka ji kamar hanta cikin ka ta tsinke to linkin wannan kamar ɗari irin wacce in ka ji ɗin nan sai ka zaci gidan kama ya haɗi to irin wannan linkin ta kamar ɗari aka yi musu me zai faru Allah ce fa asu fi darin jasimin kowa ya faɗi ya mutu ya goho saboda ƙarfinsu aka to mai ƙarfi ba a ma yi kokowa da shi ba an daka masa tsawa ya faɗi ya mutu tsawa kawai ya kasa jurewa ya faɗi ya mutu shikenan Allah tabaraka wata'ala kuma ya cinna wa jikunan wuta shikenan suka kone ga baki ɗayan su
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فتولى عنه sai ku yi bujira zuwa gare su kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yakin badar an kamo kafirai an jefa cikin rijiya manzala ya leƙa ya ce abu jahal utuba wane wane ya ce yanzu dai kun tadda abin da na faɗa gaskiya ne ko yanzu dai komai yanzu duk abin da da na faɗa kuka ce a to yanzu ai kuna lahira kuna ji na hasai na umar yake cewa ya za ka yi magana da matattu ya rasulullah mazala ya ce baka fi su jin abin da nake faɗa ba suna ji to idan mutum ya riga ya mutu shikenan hanzari ya ƙare kuma duk laƙar kun tafi gaflatin min haza baka shafana an ka gida aka da duk maganar da ake kana cikin rafkana kana cikin rafkana yanzu aka yaye ma ashe ba wani gari ba ne ba wata tafiya ake yi ba inda kake nan ne lahirai inda kake nan ne lahirai gilashin idanka ne baya ganin lahirar to yanzu sai aka ƙara gilashin naka aka zare wancan mai duhun sai aka sama mai kyau Allah ya ce yanzu ba duk abin da kake gani ras yake sai ga ashe nan inda kake kuma ga abubuwa duk sun bayyana shine annabi salu ya ce to kun gani dai abin da nake faɗa muku ni ya qauma laqadabul kum sahatu na gaya muku aikin ubangiji na wala sahatu lakum kuma ba irin nasiha da ban muku ba ba irin nasiha da walakin la tuhibbuna nasiha ba ku san masu nasiha yanzu a gari ya waya wa gari ya waye wannan nake guje muku wannan nake guje muku kada wannan ranar ta zo muku kada wannan ranar ta zo muku amma ba ku kula ba har ta cin muku to ka gana dama yanzu ba ta da amfani kenan
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا ga kuma annabi ludu iz qala liqaumi lokacin da yake gaya mutanansa a tatuna alfahisha ta yanzu kwa dinga yin mummunan aiki alfahisha nan shine ai tatuna a dabarar rijali kuna zawo mazaje ta baya laifin da ma sabaqkum biha min ahadin min alalamin a duniya ba a taɓa yin wani wasu jama'a masu yin wannan mugun aikin ba sai ku a duniya ku kuka fara kowanne da irin abin da suke bayan shirka mummuna da suka ƙara a kai to adawa bayan shirka su sun ƙara da izza da girman kai samudawa su ma sun ƙara da izza da girman kai da mutunci ga Allah tabaraka wa ta'ala su kuma wannan bayan shirka su kuma suka ƙara da wannan mugun aiki shi annabi lutu ba ɗan garin ba ne kaga wato kowa ana aika shi ne garinsu amma shi annabi lutu shi ne kaɗai annabin da allah ya taɓa aikawa wani gari ba garinsu ba shi uwan annabi ibrahim ne kamar ƙani yake wajen annabi ibrahim to sai allah tabaraka wata'ala ya aika shi wato garin da suke yin wannan aiki to shine da ya je aka sha wahala ya zama a garin ba mai raga masa domin ba a san dangin shi ba da iyaye a garin yawancin annabawa za ka ji ana cewa walau lara haɗuka lara jamnaka da ba don suwana ba don suwana kawai muke kyale ka don suwana har za ka ji wasu an sha da ƙarfin tafi na marjuwan ƙabla haza da fa kai muke zato ma zaka zama wani babban mutum a garin nan kafin ka fara ka irin wannan magana kuma yanzu kai zaka zo ka dinga irin saboda an san ƴaƴan manyan mutane ne kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka dinga zare wajen Abu Talib cewa lalle ya hana shi mu fa kai muke kallo shi sa ba ma taba shi kaza kaza ka to amma shi annabi ludu sai je zama ba kowa a garin sai shi kadai shi yasa shakiyanci ba irin wanda bai gani ba shi yasa yake cewa alaisa minkum rajulun rashid yanzu a garin nan babu wani mutum mai mutunci babu wani mutum mai hankali da zai taya na ku ai da ina da dangi da ina da karfin da zan ko kuma au ila rukun shiri ko kuma akwai wani babban mutum da zan iya jingina da shi mu haɗu mu kwaɓe ku a cikin wannan da mun yi to ƙarshe da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke shi daga garin aka dawo da shi wajen annabi ibrahim garin kuma aka shafe shi aka halaka su gaba ke ɗaya to shine yake cewa ma saukun biha min ahadi min alalamin a duniya ba a taba samun waɗanda suka yi wannan aiki ba irin ku a innakum innakum latatuna ar-rijala sa'watan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun innakum hakika ku la tatuna rijala kuna zakewa mazaje shawatan zuwa na sha'awa min duni nisa'i banda mata bal antum qaumun musrifuna ku dai mutane ne masu yin barna ai mutajawizun al halala masu tsallake abinda Allah ya halatta musu ila al harami zuwa wato haram wato shakiyanci hatta kai akan titi ma yi ake akan titi ma ba tare da kunyar kowa ba shi sa Allah wani zai ke cewa wa tatuna fi nadikumul munkar fi nadikum a wajen hira kuma a majalisanku abinda bai dace ba kuke yi saboda wato shishigi wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah kiyaye mu
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون duk wannan wa'azi da annabi lutu ya musu amma kana jawaba qaumi amsar mutanensa bata zama ba illa an kalu sai cewa suka yi akaru juhun ku fidda shi ai lutan shi ku fidda annabi lutu a tuba a da mabiyansa min kare tukun daga garin ku tunda dama ba dan garin bane innahum unasun domin su mutane ne ta da haruna da ba ruwansu da maza fa an je nahu Allah tabaraka wa ta'ala ce to da suka nemi cutar annabi ludu shikenan Allah tabaraka wa ta'ala sai yanke shawara halaka su aika aika annabi jibrilu mala'ika jibrilu da sauran mala'ikun azaba suka biyo ta wajen annabi ibrahim suka gaisa da shi sannan kuma suka gaya masa inna ursilna ila qaumi lut taho wannan da kaga mun yi to wajen mutanen annabi ludu za mu inna muliku ala hadha qarya inna ala hakanu zalimi suka ce zamu je mu halakar da garin Allah ya zartar da hukuncin aikin da muka toyi kenan annabi ibrahim ya ce in fi haluda ya ce a a a ya ce luɗufa yana garin ce a ka ce ai na na alamin mun fiya an mun fi ka sanin yana garin mun fi ka akwai assignment ɗin da aka bada ban da shi ban da suwana ban da suwana ban da suwana shine kuwa aka zo sai ga samari sun sauka gidan annabi ludo ai shi ke nan kuwa sai zirga-zirga sai zirga-zirga su suna soro ya sauke su shi kuma annabi ludo tun da ya ga bakin nan matasa sun sauka a gidan nan hankalinsa ya tashi tabbatar yana cikin wani imtihani domin duk garin nan sai ya tare a kofar gidansa sai ku abin da ya faru kenan ita kuma mata da ita ta fara ba su albishir ɗin cewa an yi baki to shi ne fa ya je ƙofar gida ana ta ce ce ku ce malam ka ban mu ba ruwan kai wajen ka muka zo wajen baki muka zo ka daina shiga tsakaninmu da abin da muke kaza kaza kaza ka saboda shi kamar yadda annabi ibrahim ma bai gane su zuwan su farko sai daga baya da suka bayan to shi ma annabi lulu bai gane tun da shi hagun da annabi ibrahim ya gansa a fuska ta tsoro to amma su annabi lulu bai gansa a fuska ta razana ba sai jibril ya ce ya ce wa annabi lodo me ke faruwa ne naji kuna ta hayaniya sai ce a ina cikin wata musiba ne mutanen garin nan kaji kaji ɗabi'ar su kaji kaji ɗabi'ar su yanzu zuwan kuɗin nan kaza ka sai ce shige gida ka rabu da su shige gida ka rabu da su shige nan sai annabi lodo ya shiga gida to su kuma sai suka ci kamar an ba su dama ne sai ku suka kutso cikin gidan inda aka yi wasu mala'ika jibrilu masauki yau kamar za ka haɓa riga haka wato mala'ika ne ya ɗaga hannun fuka-fukinsa haka nan take fuka-fuki ya bayyana a jikinsa ya kai musu shara a fuskarsu kowannensu sai allah ya shafa fuskarsa kamar ba a taɓa yin ido da hanci da baki a fuskar ba ba wai kawai makancewa suka yi ba ga baki ɗaya naman goshin ya sauko ya rufe habbakin sai kan ya zama kamar luliyan fura to tun daga nan fasa aka fara gane cewa ba kyau abu wani abu sabo kuma ya faru to shine shi ma annabi lutu da ya zo ya ga haka ya ce me yake faruwa sai ce a ai kaji kaji kaji mu ma ga abin da aka turo mu dama aikin da muka zo yi kenan saboda haka an ba da umarnin cewa za a halaka su da asuba yau gobe da asuba za ya ce ai yanzu manto ni na gaji dama ai yanzu a ce a karka damu alaisa subu bi kare ai asuba kamar yanzu ne yanzu umarnin da aka bada da kai da iyalinka ku fita ku fita ku ban mu da su kawai ku fita ku ban mu da su shikenan yanzu ga iyalinsa a hada kaya to Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa dama ita da matar wato annabi nuhu kana ta ta ta abdaina min ibadina salihin fa khanatahuma fa khanatahuma shikenan tunda haka ne falan yugu ne anhu lillahi sha'a cewa mazan su annabawa ne ba su wadatar da su ko mutum da su wasu bai Allah ba shikenan aka ce dama ban da matarka ya ce nan zan bata aka ce ka fita da ita amma har da ita za a halaka ce sharaɗin da za mu ba ku kada ku waiwayo kada ku wayo kawai duk abin da za ku ji ku yi ta tafiya kawai ba waiwaye tun cikin daren nan suka hada ina su ina su suka bar gari ana tafiya ana tafiya ana tafiya su ko su mala'ika jibrilu suna duba agogon lokaci lokacin ko yana yi Allah ya ce faji Allah ali ha safila mala'ika jibrilu ne ya shiga karkashin kasan garin ya kan tafi da garin ya yi sama da shi sai da ya kai su kusan sama ta ɗaya sannan ya burkito su kuma sannan aka kece da ruwan gobara bayan an birkita garin ya koma saman garin ya koma kasan garin kuma sannan aka kama musu ruwan duwatsu na bama-baman gobara garin ya kama da wuta ga baki daya tunan da ita matar da ta ji wannan rugumniyar sai ta waiwayo ta ga domin akwai sirrika da yawa da yasa aka ce kasu waiwayo daga ciki abin da za ka iya fahimta shine kada su razana ganin abin da za su gani domin mutumin da zai bari garin salami lafiya zai ta da wayo ga garin gabaki ɗaya ya kama da wata irin gobara ta musamman zai ta da hankalinsu ai ta gani sai ta fasa ihu ta tuna dangi ta tuna yan uwa ta tuna aminai wannan sa'iga din sai ta fusgo ta ita ma sai ta fada cikin su shi kenan aka ce dama ita dama an gaya mun hadda ita za a yi kina shi sai ya wuce kawai sai aka yi mai taransufa ya sake dawowa wajen annabi ibrahim saboda can garin kuma allah ya riga halaka garin fa an jainahu allah ce sai muka tsere da shi wa ahalahu da iyalinsa illam ra'atuhu amma banda matarsa illam ra'atuhu banda matarsa kana ita wannan ta zama min al-gabirina ta zama daga cikin wanda aka basu fil azabi a cikin azaba wa amdarna alaihim matara wanzur kayfa kana aqibatul mujrimin wa amtarna alaihim mabara muka yi musu ruwan wato ruwa ruwan nan na azaba muka yi musu ai hijaratan min sijil wato duwatsu ne na wuta na gobara aka dinga yi musu ta halakar da su gaba ke daya wanzur Allah ya ce kai duba kai fa kana aqibatul mujrimin ya karshen masu laifi kafin ya kasance
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين wa ila madayana Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace mun aika ya zuwa garin madayana akhahum dan uwansu shu'aiban annabi shu'aibu kamar yadda muka faɗa cewa kamar yadda annabi ahudu da salihu suke larabawa shi ma annabi shu'aibu ba larabe ne to mun aika shi sune ashabul aikati qala mun aika musu dan uwansu shu'aibu qala yake cewa ya qaumi ya ku mutane ubudullah ku bautawa Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji wanda ba shi ba kad ja'atkum bayyinatun hujjoji mu'jizozi sun zo muku min rabbikum daga ubangijinku ala sirqi afsa gaskiya ta saboda haka fa aukul kaila ku cika ma'auni wal mizana da abin awona nauyi wala tabqasun nasa ashiya'ahum kada ku dinga tauye mutane kayayyakin su wala tufsidu fil ardi kar ku banna a ban kasa ba da islahiha bayan gyaruwar kasa bayan manzanni sun gyara ta zalikun wayannan abubuwa da aka ambata in kun yi su sune khairul lakum fi alheri a wajen ku in kuntum mu'minin in kun dai kasance mu'minai ma'ana annabi shu'aibu bayan kowanne suna yin shirka bayan shirka kuma sai su mu dora wata muguwar ɗabi'a su ko mutanen shu'aibu muguwar ɗabi'a su tauye ma'auni tauye ma'auni wato kamar da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cewa wailil mutaffifin allazina idza ktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yafsiruna ala yazun ulaika annahum mabusun kullun mutum so yake wai shi in zai samu in shi za a ba a bashi cikakke amma in shi zai baya ya baya tauyaye kamar yadda na faɗa jiya cewa mutanen annabi shi'abu tauya ma'auni suke yi na shi to mu yanzu cinye ma'aunin ma ake ba ma wai ta tauye shi ba cinye ma'aunin ake yi mutum ka zo har shagonsa idan a shagon a ƙofa shagon an rubuta cewa nan wajen cutar mutane ne kwastoma zai shiga kuma ko ba a rubuta ba in ya ga wata alama ta cewa anya nan ba cuta ku ake yi ba zai shiga a sai an yi duk abubuwan da zai samu nutsuwa cewa nan ba za a cuce shi ba kuma ya yadda ya shigo kuma a cuce shi mutum yana ganin haka ya yi mutum ya zo har wajen sana'arka kuma ka cuce shi kuma ka yaudare shi kuma ka dawo gida ka ce ka samu alheri idan alayzin ulaika annahu mabusun idan shi bai gane ba wanda ka cuta din Allah shi ma bai gane ba Allah sama bai gane ba wanda ka cuce shi din ka zo bashi abu ka bashi mara kyau ka zo ba shi abu ka ba shi wanda bai cika ba ka zo ba shi abu ka ba shi jabu kuma duk kai ba wato a da a da idan aka ce idan kana son ka tsira da kayanka sai ka ba a barawo ajiya to barawo garnakin barawo idan ka ba shi ajiya to wannan kyakkyawan zaton da kai mai na cewa kayanka sa aminta a wajen shi to ba zai ba zai tabar da kai ba sai ya tabbatar ma da cewa eh in an aje kaya a wajen shi ba za su ci ba da ka babara wa aje kayan ka to za ka dakatar da kayan ka cicif ma'ana ba zai karyata zaton da kai masa ba to amma yanzu mutumin da ba barawo ba za ka gaskata shi kuma ya karyata ka kai zaton mutumin kirki kai masa wai ya baka ma a haka a sai ya cuce ka yana wacce to kai mummunan zato ni ba shi bane wannan mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai laifuka guda biyar ba za mu taɓa yin su ba sai Allah ya jarrabe mu da musibu daga ciki mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za mu tauye ma'auni ba sai Allah ya jarrabe mu da zaluncin shugabanni tunda dai zalunci kake so ko kowa ya zo wajen ka zalunce shi to Allah zai jarrabe ka da azalimin sarki ko azalimin shugaba ya ta zalunta ka tunda kai ma sawfa yantikimu Allahu zalimu bi zalimu thumma yantikimu Allahu minhuma in ka zalunci wani sai Allah ya turo wani ya zalunce ka a da ba yanda za a yi ka zo kan sana'ar mutum ya ha'ince ka ba zai yiwu ba ka zo kan sana'ar mutum ka hai to kowa fa a sana'ar shi ma fa yana da mutunci a sana'arsa ko barawo ne in ka je cikin sana'ar shi zai ga yana ban da suwa na ban da suwa ne amma yanzu zamani sai ka taimaki mutum ka sauke shi a gida washe gari ya masata sauke shi ba kai ka ba shi abinci wai kai da har yanzu baka zama mutumin kirki ba baka zama cikin wa'inda mutanen da zai ce ban da kai ba ballantana ka ɗauki mutum ka rage mutum hanya a mota shi kenan wai kai kai ne baka iya ba shi ya iya saboda haka sai turmushe kai kwace mota ko ya kwace mashin to duk shi ne ɗabi'un shi yasa gaba ta cunkushe bayan ma ta cunkushe tafiyar tamu ba gaba ba baya komai ba kyau saboda mu ma duk mu rude kowa jira Allah Allah yake ga wani sakara sakara kusa da shi ya turmushe shi kowa jira yake ga wani bai sani ba bai gane inda aka dosa ba ya tilmushe shi duk yadda ka gaskata mutum kake masa zaton alheri sai ya zama shi na sharri ne zauna kusa da ni zo ka karɓi wannan zo ci wannan zo ba a a duk yadda ka ta kai yanzu saboda tsoron wannan ba mai taimakon wani da gari wato cikin amince mene da yake cewa zamanin a haitu bihi shari'ata wasu ba kalfai ne laisa a kuma bi mula kadi wato warfaltu fi aswabi aishin basin azabatu a nikil mahayya argadi rayuwa ake da mai daɗi kowa cikin amana yake mutum a ƙofar gidansa sai ya shimfiɗa da butarsa da cocilan ɗinsa da takalminsa gidan shi ɗan turowa aka yi wani sai asuba zai tashi yana ƙofar gida a kwance zai tadda takalminsa zai tadda butar shi zai tadda tocilan ɗinsa ba abin da ya taɓa su amma yanzu fa hakulin ina mai ta wani bawan allah ya zo mun ziyara a kofar gida ne masa shimfiɗa muka zauna a kofar gida shi bawan Allah saboda irin ladabin nan ya dan tuba takalminsa daga nesa na ce matso da takalminka ya ce a ba komai gafa takalmin ga mu gashi amma bai dai kawo shi jikin tabarma bane na ce matso da shi ya ce a bashi a nan dan sun koya wanda muka yi muna gaisawa daga kanmu an ɗauki takalmin ga mu ga takalmin ba abin ya ban mamaki sai da na ce matso da shi ce a ai ba ko matso wallahi dan sun koya wannan muna dan gaggaisa haka kafin muna daga ido ba ta kan na rasa ma dukawa aka yi sa hawa kawai yayi tafi Allahu akbar to zamanin da aka kai haka zamanin da aka kai haka wannan da ka san mutum ya tube takalmin sai aje ba bai taba masa to kuma amma yanzu mu muka fi kowa surutun su wani sun cuce mu su wanda suna kaza su almanzala ya ce za a yi haka in dai kun zama haka to za a yi haka domin daga cikinku ake ɗaukar shugabanninku shugaban ai ba daga wani gari aka kawo shogo irinmu ne cikinmu aka ɗauke shi dama kowa an kaba shi dama haka zai yadda kaga suna yi ɗin nan kowa ma ka ɗora shi haka zai alama haka zai matsashi kusa yanzu ko ko tasi ko haizu kusa kaga kaga yanda za ku yi sai ya matse ka sai ya cuce ka sai ya baka sakon cewa shi mugu ne bayi da tausayi duk mu'amalolinmu ba su da kyau shi yasa babu irin musibar da zamu za mu haɗe ta da ba dan ma ma ya fi Allah bi azabikum da ba dan ma Allah tabaraka wa ta'ala yana kyale kun ma ya ku rabbi laula du'a'ukum da ba dan istighfari da wasu suke yi ba dama Allah ya ce wasu suna daukewa wasu to da ba dan istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da wasu suke yi ba ai da duk Allah ya fushi da mu gaba ki da amma ɗabi'an mu in ka je kasuwa in ka je ma'aikatan gwamnati in ka je wajen hukumomin tsaro in ka je kan hanya ma kana tafiya babu inda kake zuwa kuma ƴan uwanka ne to dan me ba za a samu ku shugabanni a zalimai ba tunda kuma zalunta kanku kuke kuma wawo shi kanku dukiya kuke mutum ba zai isa kullum abin da nake faɗa in ka ga agogon masallaci a rafa cikin sarƙa ba arna ake tsoro masu sallah ake tsoro ba wai arna ake tsoro a masallaci ba in ka ga agogo a cikin sarƙa an kulle to ba arna ake tsoro mai sallah ake tsoro shi ne zai ɗauke shi in ka ga hutar masallaci a ɗaure wanda zai masu arwala ake tsoro duk sanda kaga an sashi takalmi a masallaci arne ne ya sata mai zuwa masallacin ne ya sata zuwa masallacin bai kare shi da kawai ba to kaga wannan sallar inna salatan ha al fashai da aka faɗa shi hada sallar shi wannan a kaga banda sallar shi shi sallar shi bata kare shi da kawai ba ya shigo masallaci ya ma sata takalmi ya shigo masallaci agogon masallacin ma ya dauke shi duk abin da ka sani a masallaci dafa masallaci ba a kulle shi yadda kowa kofofin nan a buɗe haka ake barin masallaci idan ba ko zo cikin dare an riga an rurrufe gida to masallaci yake tafiya sai ya kwance shi shine gidan kowa masallaci yake tafiya ladan da ya fito ya haska to cilan kai waye nan sai ce bako ne sai to tashi lokacin sallah yake nan sai a nuna mai ruwa ya arwala ya sallah gari ya waye kuma sai ya tafi inda ya yanzu masallaci sai an kulle da za a iya ɗauke masallacin gari sai waye ba ku ga masallacin ku ba sai dai ku dinga neman da daidai nan masallacin da yake an ɗauke shi Allah ya kiyaye mu Allah ya gyara halayen mu Allah ya gyara halayen mu Allah ya ji tausayin mu
ولا تقولوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكفركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين Allah ya ce wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tusadduna an sabilillahi man amana bihi yana daga gargadin da annabi shu'aibu ya musu ku kiyayi cutar muminai ku kiyaye cutar waɗanda suka imani ku dinga tare su akan hanya kuna zama kan hanyoyi kuna musu tsorata su kuna wato musu kashedi ta yadda za ku dinga kwace musu kayayyaki kuna kwace musu dukiyoyinsu kuma kuna juyar da su wata sadduna an sabila kuma kuna tsare su daga barin tafakin Allah tabaraka wa ta'ala man amana biyu wani duk imani da shi za ku dinga wato masu alkawarin za ku kashe shi wata gunaha kuma kuna neman tsayawa akan wannan hanyoyin ya wajen wato don kawai karkatar da mutane daga kan addininsu ko kuma don zaluntarsu wasu kuro ku tuna iskuntum kalilan lokacin da kuke yan kaɗan faka tsara kun Allah ya yawaita ku wanzuru ku duba kai ba kana akibtul musulmi mai yin barna ya ƙarshen shi yake zama ne ku duba fa saboda haka ku kiyayi wannan wa in kana ta'ibatun آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وانكروا كما كنتنا وإن كان طائفة منكم annabi shi abu yake cewa in an samu wata jama'a daga cikinku wa'anda amanu sun imani billazi ursultu bihi da abinda aka aiko ni da shi wa qa'ifatun lan yu'minu wasu kuma basu imani ba to a zauna a haka ma'ana ba fada ba duka ku daina duka mutane ku daina kwace mutane dukiya a tsaya a haka waɗanda suka yi imani su tsaya imani su waɗanda ba su yi ba su tsaya hatta ya kuma Allah bayyana Allah zai yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa inna au iyyakum ala hudan aw fi dalalin mubin ko mu ko ku Allah zai bayyana wanda yake kan shari'a Allah kuma zai bayyana wanda yake kan barna amma a daina dukan juna a daina zagin juna a daina aibata juna ku daina hantaran mutane hakuna musu wa'adin cewa za ku kashe su a'a wanda suka yi imani a basu akan imaninsu wanda ba su yi ba shikenan su tsaya ta kuma Allah bainana har Allah ya hukunci a tsakanin ho kairul hakimin Allah shine mafificin wanda zai yi hukunci to kuma hakan Allah ya dama duk sanda ake sabani to a dan jira ba da dadewa ba Allah zai bayyana nashi wani bai taba yi wa Allah ƙarya ba Allah ya kyale shi in dai kai ba na Allah bane kace kai na Allah ne to mumin ali fir'auna ya faɗa cewa fa in yaku kaziban fa alaihi kazibu za ku ga yadda Allah zai da shi ba mutumin da zai zo ya ce wa Allah ne ya ce kaza Allah ne ya aiko ni kuma Allah ya ji shi kuma Allah ya kyale shi in ku ga an kyale shi to da gaske ne in ko ba da gaske yake ba to za ku ga yadda Allah zai da shi shi yasa wato Abu Jahl shi ma ai addu'a yayi a badar cewa Allah mun roƙe ka tsakaninmu da Muhammadu Allah duk wanda yake ba kan gaskiya ba Allahumma ayyuhul gadata Allah ka wulakanta shi gobe inji inji Abu Jahl yace mu da shi duk wanda yake akan ƙarya wanda duk yazo ya raba kan mutane wanda duk yazo ya raba mutane da iyayensu da danginsu yazo ya raba ya hana bautawa alloli Allahumma ayyuhul gadata Allah ya ce in tastabtihu faqad ja'akumul fatuh yace addu'ar da kuka yi to ga sakamakonta ga sakamakonta yau Abu Jahl an kashe ka to kaga har kullum in kaga ana musu to shakku ake da kaji mutum biyu suna ta musu to duk shakku suke amma idan da mai yaqini a cikin su mai yaqini yana yana musu yanzu kana tsakiyar layin nan wani zo ce dan ba kira ha ce ka ce ɗai ba ce ya ce wallahi ba ce ra'a ce kai maka ce wallahi ɗai ba ce wani zo wucewa ya tada kana rantsuwa shi yana rantsuwa ya zai ɗauke ku ai dai mutum ɗaya zai ɗauke ku ko ai wanda ya ce nan ɗai ba ce shi kenan ka ce a ɗaya ce zai ka shiru kawai shi zai da kan zai da ce ashe ko ita ce da su da take gaba halshe ne da kaga ga ai ka gane saboda haka wa in kana da'ifatun ku amanu billazi ursiltu bihi wa da'ifatun lan yu'minu fasbiru hatta yakum Allahu bainana in dai wasu sun imani wasu ba su imani ba to mu yi hakuri har Allah ya hukunci a tsakanin mu domin Allah ba zai zalunci kowa a cikin mu ba shine khairul hakimin mahiyitin wanda suke hukunci cikin adalci alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah